أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kama wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna goma sha uku ga watan safa hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida a kidayen miladiya yau muna goma sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun da wannan majalisi mai albarka a wannan babban cibiya na alkhairi jami'u abdullahi bin abbas radiyallahu anhu da ke cikin birnin zaria domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka da muka ɗauko mufsidatul qulub littafi da yake magana akan cututtuka da suke gurɓata zuciya na babban malami a sheikh muhammad salih al-munajjid muna fatan allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani idan ‘yan uwa suna biye mun zo daidai gaban da malam ya fara buga misalai akan attaraf lafazin attaraf kamar yadda muka sani muna fassara shi da fassarori da yawa saboda lafazin duk zai ɗauki wannan ma'ana mukan fassara shi da holewa sharholiya kecare ni duk da yake wata ta ce min wai wannan wani irin hausa ne kecare ni ita ba san wannan hausan ba to amfanin karatuttuka irin na littattafai kenan domin ka sami vocabularies idan kecare ni shine facaka mutum yana da ni'ima amma yi ta facaka ba tare da kallon me zai kai ya komo ba duk da shi ne ma'anin attaraf din shi yasa ko mu fassara shi da sharholiya ko holewa ko cecere ni ko facaka ko miƙe kafa cikin ni'imomin duniya duk abin da ka fassara attaraf yayi idan ka haɗa su ga baki ɗaya ka fassara lafazin attaraf to duk ya ɗauka ma'anansa kenan to malin yana buga mana misalai ya kawo mana abu na farko shine zurfafawa wurin kula da gashi kai ta siyan nau'uka na mai wanda za a yi ta shafa ma gashi ai awoyi ana gyaran gashi da abin da ke da alaka da wannan misali na biyu da malin ya kawo zurfafawa wurin kyale-kyale a bandaki mutum ya shiga ban daki ya shafa mai iri kaza ya yi amfani da sabulu iri kaza ya yi amfani da sabulu iri kaza da na ruwa da wanda ba na ruwa ba ya yi amfani da wata turare ya yi amfani da kaza duk wannan wai ana yi ne za a yi wanka malam ya kawo shi wannan cikin nau'o'in sharholiya da holewa ilmin ci kafa cikin ni'imomin duniya sannan ya kawo zurfafawa wurin siyan nau'o'in tufafi masu tsada na waɗansu kamfanoni manya-manya na duniya wani na nan ya sa kanshi shi sai rigan da kamfani iri kaza ta sana'anta wannan rigan yake siya har ya kawo mana batun cewa wani oda yake sawa ana masa musamman riga da zai sa kawai sai an masa oda daga jamani ko daga Dubai ko daga kaza waɗansu kayayyakin ɗaki sai an musu oda wannan duk yana cikin misalan zurfafawa cikin ni'imomin duniya da kuma facaka da holewa da sharholiya da ke cire malaka misali na hudu shine wuce wuri a cikin ababen ci da ababen sha samo nau'uka daban-daban na abinci abinci nau'uka masu alfarma a tebur ɗaya ko a shimfiɗa ɗaya a haɗa nau'o'in abinci guda shida bakwai takwas tara goma an san kuma ba za a ci ko kwara guda biyu a ciki ba ba wai za a yi shi ne domin in wani ya zo yana da bukata a bashi ba kawai shi yana ganin kaskanci ne kamar sa ya zo kawai abincin shi daga shinkafa sai miya wannan kaskanci da haka sai an haɗo daga abubuwa daban-daban nau'ukan abinci da yawa kuma zai dan tsakura ne kaɗan ya tashi shi yana ganin wannan ita ce darajarsa ita ce ke nuni akan cewa shi ya isa shi yana da dukiya ko yana da mulki ko wani abu mai kama da haka har a ƙarƙashin nan mali ta kawo misalai kaga wani ya makalkale cewa shi abin nan flex ɗin ma da zai amfani da su ko cokulan da zai amfani da su sai masu tsada iri kaza sai wanda kamfani kaza ta kera ko kuma kaga wani maba'am restaurant ɗin da zai ci abinci sai an zaɓa irin manya-manyan gidajen abincin nan wanda duniya ta san da su to a nan ne shi ake zuwa a siyo masa abinci ko kuma yaje ya sai abinci a ci akwai waɗanda yake su kuma duk in an ci abinci sai an samu waɗansu manya-manyan juice masu tsada duk abinci in an ci sai an samu wani irin nau'in juice masu ɗauke da gas ɗin nan an sha to wannan ke nuni akan cewa shi nan isa shi ne ko wani abin nan to wannan mala ya kawo shi a misali na hudu daga cikin misalai na attara ina kyau tsammanin na biyar za mu tashi haka yake ko yawwa mala ya ce to na biyar hafalatu safaf wa ma yusahibuha bukunkuna na aure da abin da ke da alaka da wannan yace laqad asbahat lailatu safaf fil bilad al islamiyya ala wajh al umum ya ce daren biki a ƙasashen musulmi ka ɗibo ta da faɗi ba yana magana akan ƙasashen kafirai ba ne ka ƙyala maganar ƙasashen kafirai yana batu ne a ƙasashen musulmi idan aka ce yanzu wannan shine daren biki ya ce to ya zama mudraban lil masal fil isra'i wat tabdhiri wat taraf ya zama wani abu da ake buga misali da shi wurin banna da almabazzaranci da sharholiya da miƙe kafa da da holewa abin ban takaici ba yana magana akan garuruwan kafirai ba yana magana akan garuruwan musulmi yanzu duk inda aka zo ranar biki to ranan za ka iya buga misali akan inda ake banna ake facaka ake almabazzaranci kenan kaga ba yana maganar america bane ba yana maganar ingila bane sai dai ka ce yana magana akan saudiya ne yana magana akan kuwait ne yana magana akan bahrain kasashen da yake sanannu ne kasashen musulmi ya ce banna da almabazzaranci da sharholiya ya zama abin buga misali a cikin bukunkuna kullun ya tanafasu fi taqdimil jadid duk wanda aka zo bikin shi ko bikinta to kowa yanzu ya mai da hankali me zai yi ne ya zo da wani sabon abu wanda ba a yi ba jiya wai yana kowa yana son ne ya zo da wani sabon abu abin da waɗanda suka wuce ba su yi ba na fashaka na nuna isa da sharholiya shi yanzu yana son ne ya kirkiro wani sabon abu wa musabaqatul akharina fi hadha al-majal yana rige rige da sauran mutane a wannan fannin da haka abin yanzu ya koma competition bikin da aka yi bara wance ta gani wane ya gani to shi a bikin shi za a yi za a yi za a sabunta abubuwan za a zo da abubuwa baki wanda yake a bikin da aka yi a bara ko barancin ma ba irin shi ba kuma wannan fa kasashen musulmi yake maka magana ba kasashen kafirai ba yace wa asbahat qusurul afrahi wa qa'atuha zatu as'arin hayaliyah ya ce manya-manyan gine-gine wanda dama su an tattale su ne don taron bukunkuna da ƙa'at hall-hall wanda ake kamawa ko a je reception ko a je mene ko a je mene dai da irin sunan da ake kiransu ana kama hall ana kama hadika irin wannan ina irin wuraren da akan kai yara din nan su yi wasa to idan wani an zo bikin shi ko bikinta irin wannan wurin kawai za a ce a kama na yini biyu wurin za a ce a hole a yi sharholiya sai dai abin da ka ji sai abin da ka gani shi ne ke gaya maka asbahat qusurul afrahi wa qa'atuha zat as'ar khayaliya farashin hankali ba zai dauka ba sai ka je kawai ka tambayi nawa ne hall din nan muna son ne 8 hours awa takwas zani a ba mu hayan hall sai a ce maka miliyan sha shida ko yanzu nan za ku ga ai kai wannan ya tsada to na rantsa maka da Allah ya tafa wannan na gaya maka irin farashin da kai wanda ke rayuwa irin wannan kai talaka ne zaka gano abin akwai hauka shi amma ana iya kama hall kawai a ce maka an kama hall naira miliyan sittin kawai kawai wanda za a yi taron biki a cika shi a waye a ce an kama shi a naira miliyan sittin kai wallahi yana iya fin haka ana iya ce maka wannan taron bikin da za a yi to za a yi shi ne a ƙasan australia da haka duk wani wanda zai je akwai tiket ɗin shi akwai hotel ɗin shi akwai abincin shi za a kwana bakwai takwas sati biyu don Allah wannan aiki masu hankali to wannan malin yana kawo shi a misalin sharholiya da holewa da mi ki kafa cikin ni'imomin duniya da mutane suke yi a lokacin bukunkuna ya ce wa sauku zafaf wahadahu shikatun mustaqilla kayan da kawai irin mata din nan amarya da ƙawayenta suke sawa ko ango da abokansa to wani labari ne mai cin gashin kanshi labari ne mai cin gashin kansa in ka so ka ce kayan da amarya yau ta sa da ƙawayenta nawa aka kashe to kuma aka gaya maka wani hankalinka ba zai ɗauka ba akwai wata irin riga da za ka ga ana sawa amare suna sawa sai ka ji ana taɗin dala miliyan goma sha kaza dala miliyan goma sha kaza riga kwara ɗai tak wannan fa yana gaya maka ƙasashen musulmi ne ka dubi irin yadda lalacewar ta faɗa ma al'umma shi ne ke cewa bi as'ari bi as'ari siyabi zafafi khayaliya fa as'ar ko fa'asari siyadi azzafafi hayaliya farashin tufafin da ake sawa a ranar biki hankalin ɗan adam baya ɗauka ya ce wala budda lil aris an yusliya biniraniha ko an yusliya biniraniha babu makawa ango ya ɗanɗana ƙonuwa da wutan wannan azaba ango sai ya ɗanɗana wannan azaba rigan da amarya za ta sa an ce maka ana son sai an kashe miliyan biyar miliyan shida miliyan bakwai miliyan takwas kuma ango kai za ka siya to ango sai ya ɗanɗana azaban wannan wuta fala taqbalu al-fatat wala ahluha illa bi ajwadil anwa'i yace da ita karan kanta amarya yarinyan kenan da iyayenta ba za su yadda su karɓi wani tufa wata tufa madaidaiciya ba sai dai irin kololuwan nau'i din nan number one irin wannan za su karɓa amma ka ce to yanzu ki ɗan sa wannan na dubu goma na dubu ashirin dariya ma za a yi wannan ai abin kunya ne wannan raini ne wannan walakanci sai ka samo tufafin da yake hankalin dan adam baya sawwara shi wa afharil aqansha yaji mafi alfahari shine aqansha da kuma shine yaji sai an samu yaji na alfahari na ƙarshe wa ashar marikat al'alamiya sai an samu manya-manyan kamfana na duniya su suka sana'anta suka kera wannan yadin to irin shi ake amfani da shi mali ce kai inna taraf fi hafilatar zawaj ya ce holewa da sharholiya da facaka da ake yi a cikin bukunkuna na aure la ya ƙatasiru dararu ala idza'atul amwal ya ce cutarwar da sharrin da ke ciki ba wai kawai ɓata dukiya ba ne almabazzaranci eh akwai shi a ciki to ba shi kaɗai ba ne wanti sharul hasad wal baghda bainan nas da yaɗuwan hasada da ƙiyayya tsakankanin mutane shi ma akwai shi a ciki saboda yanzu kana nan kana neman abin da zaka ci kaga an zo kawai wai za a je a kama holdin da za a yi za a yi party ko za a yi reception kamar da suke kira ka ji an ce an kama hall naira miliyan ashirin kai yanzu nan abin da za ka ci kana kuka ba zai sa karkashin haushin mutanen nan ba iyayya da gaba da hasada ba za ta shiga tsakankani ba malai ce to akwai shi shi ma ka aje shi gefe guda ya ce to ba wai kawai almubazzaranci da bata dukiya da hasada da gaba da kiyayya da wannan ke haifarwa tsakankanin al'umman musulmi bai ya ce bal inna dararahu muta'addin ila uzubi shababi an zawaj ya ce cutar wanda yake yi ya kai ga ya dankwafar da matasa su zama gwagwaje su kasa aure kuma ka ji wani kofan sharri ya ce lima ya raunahu min al-masarif wa takalifi allati la qibala lahum biha saboda matasa suna son su yi aure amma in sun ga irin yadda ake salwantar da dukiya irin yadda ake ɗora ma ango nauyace-nauyace wanda yake so sun san laƙi bala lahun biha ba yadda za su yi su tunkari irin wannan ƙalubalen kawannan sai sanya matasa dole su dawwama a cikin gaurantaka ba su da yadda za su ya ce fa ya ishu shafu baina na raini sai matashi ya rayu a cikin wuta biyu tsakankanin wuta guda biyu dole ne ya kone da ɗaya daga ciki imma narul uzubiyya ko dai wutan gaurantaka gashi yana son aure kaman kaman mi shekara ashirin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar da shida shekara talatin ga mata na kai komo a gari tsirara ya je FCE, ya je ABU, ya je ina ne duk ya gama ganin matan nan wata da gajeren wando, wata da baba na balaga, wata kashin ta a buɗe, wata da ɗan siket, wata da kaza, duk ya ga waɗannan matayen. A irin yadda yake rayuwa ya ga mataye an fito bukunkuna, an yi anko na ɓanna, an fito da tsaraici, kowace mace ta fito da irin kawan da Allah ya bata. haka kullum yana cikin tashin hankali kullum yana cikin bala'i ne da damuwa ya rasa yadda zai saka zuciyarsa ta gefe guda yana fatan Allah ya kare shi kar ya fada mazana amma ga kofofin sharri da kofofin fitina kullum kullum kai suke yi to in aka kaure sai ka ce to ka je kai aure to wancan bala'in da take gaban shi wanda yake laƙi bala lahum biha babu yadda za a iya fuskance ta ta sa ba zai iya yin auren nan yanzu don Allah wani matashi ne zaka ce mishi je aure sai ya maka akwati goma ko akwati takwas wannan kana son kawo ce ne dawwama a cikin gaurantakan to ko dai koni da wannan au naru zawaji bi hayati dayn ko kuma ya koni da wutan aure a rayuwar bashi yana son ya auren nan ko ta halin kaka din ya tsara kanshi da haka yanzu ya za a yi wani ya je ba banki ya ci bashi wani ya je ya samu wani alhaji ya yi mishi rantsuwa da Allah alhaji don Allah na rantsa maka da Allah zan dawo maka da kuɗinka nan da wata uku ka bani dubu ɗari biyar saboda yana son ya je ya aure inda ka ce bai shiga ce ta wata hanya za ka biya dubu ɗari biyar na wala shi ma bai sani ba bai sani ba amma fa yana son auren nan ko dai ya je ya ci bashi ya yi auren nan ya tsara kanshi ko kuma ya dawwama a cikin gauranta har ya kai ya ci bashi zuwa ga sana ya ce to ko dai ya kone da wancan wutan ko ya kone da wannan wutan alladhi sabbabahu lahu hadha zawaj wanda wannan auren ya jefa shi cikin wannan katafaren bashi wallahi wannan taraf ne sharholiya ne holewa ne miƙe kafa cikin ni'imomin duniya ne wallahi wannan in bai zama shine at-taraf ba to ban ga abin da zaka kira shi at-taraf ba shi yasa al'amarin auren nan mu rika daukar shi da sauki jama'a wallahi ni irin faɗaɗa kwanakin biki da ake yi zurfafawa ne bikin aure sai a kwana uku hudu biyar ana yi menene sai an kwana hudu biyar ana yi a ɗaura aure babu laifi masoya da makusanta da ƴan uwa a zo a yi murna a yi farin ciki a ga juna a yi ma juna fatan alkhairi babu laifi a yi gudunmuwan biki shari'ar musulunci tabbata Allah wa da irin wannan ba wani zai aurar ko zai aura a ba shi gudunmuwa duk shari'a ta zo da wannan a yi biki na hankali an yi biki daga hantsi zuwa la'asar an kai amarya ɗakin ta shikenan kowa koma gidansu ba wanda abin ya lizimce shi ko ya lizimce ta akan ce mata sukan ce akan koma dan gyara ma mata da amarya ɗaki duk wannan ba aibi bai a gyara mata daki daga nan a bata shawarwari ko ba haka ba a bata shawar amma wannan mutum uku hudu kawai suke yi ai to kin ga yanzu za mu tafi mu farki to kin ga ki kiyaye amana kaza ki ji tsoron Allah ki kaza ki kaza ki kaza ki kaza an gama amma an yi mako ɗaya ana bata maka lokaci wa ana wa ana wa ana hada hadan biki to menene tarkon ba wannan ba jama'a kar ku ji ina faɗi ku ta jin daɗi kuna dariya saboda ku talakawa ne a yau gobe in Allah ya kai ka mataki na mai kuɗi sai ka ganin kai ba za ka iya bin wannan abin da ka sani na gaskiya ba kai ma haka nan cikin mabandatan za ka koma to kun dai ji irin nasoshin da malam ya kawo mana na Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da zantuttukan magabatan mu na sahabbai da tabi'ai da makamantansu wanda suke magana akan haɗari da asara da taɗewan irin wannan matakin da bayi ke ɗauka saboda mutum yana da dukiya yana da mulki yana da dama sai ya zama ɗan sharholiya ɗan holewa ɗan miƙe ƙafa ɗan kece reni ɗan ƙyale-ƙyale baya kallon wata masala in ba irin wannan abin da ya sa a gaba ba Allah ya shirya ta da misali na shida mala ya ce aljawwalat wa iksasoratiha wa arqaniha ka gani ya ce waya wayan hannu wa iksasoratuha da accessories ɗinta wa arqamuha da namba na namba wai duk sun zama fage ne na facaka da holewa me yake nufi ya ce min suwari tara Allah ta taulat ala qulubi kathirin minan nasi daga cikin irin misalai hotuna na atara wanda ya mamaye zukatan da dama daga cikin mutane ikace na'u ahdathul jawalat shine duk wani sabon nau'in waya da ya fito sabo mutum ya ce shi wa sai ya sayi irin shi me ya taraf da ya wuce wannan jama'a wayan nan bukatuwa ce bukatuwa ce bukatuwanka kai waya da mazumunta da masoya da abokan aiki da abokan kasuwa da waye da waye da waye idan da bukatuwa za a ɗauki kaya a tura ma wani ya ga irin su ya siya in ma'aikacin gwamnati ne babba yana da abin da yake taskacewa na sirroran ofis a ciki ba bukatuwan kenan ba to sai mene to wani yana nan shi ba abin da wayan shi take jawo mishi sai asara kullum sai dai ya ta sa kaki ya ta sa data in ya sa datan ɗari biyar shin za ta jawo mishi naira dubu biyar a'a sai dai ma ta jawo mishi zunubi domin idan ya sa datan nan to sai maki ya makale yana nan yana ta kallon batsa da rashin kunya da rashin mutunci da ɗari biyar ɗinsa ya gayyato ma kansa wutan jahannama ɗari biyar ɗin nan ta gayyato mishi jahannama saboda ya shiga ɗaki ya kulle yanzu yana da data sai abin da ya ga dama zai kalla baka isa ka ce mishi don mene ba duk abin da ka sani kana jin ana faɗi kamar waɗanda suka kai matsayin iyayenmu wanda sun kai shekara tamanin akwai abin da kunninsu bai taɓa ji an faɗi ba har suka bar duniya waɗanda suke raye ma a yanzu wallahi ba su taɓa jin shi ba ko cikin maza ko mata kalmomi ba su taɓa jin shi ba akwai abin da idansu bai taɓa gani ba duk yanzu a waya an gaya ma 'yan shekara goma sha bakwai sha takwas an kuma nuna musu kwan shi da kwarkwatan shi ba abin da ba su gani ba ba kuma abin da ba su ji ba ba abin da ba su sani ba abin da kai dan shekara tamanin wallahi tallahi baka taba ji da kunninka ba baka taba gani da idanka ba to yau duk a wayan nan an gaya musu to wani kaji iya amfanin da waya take masa shine kawai ya browsing ya browsing din sharri ya shiga ya shiga duniya social media ya yada sharri ko ya nakalto sharri ko ya sharing din sharri iya amfani da kike masa kenan ba ma ya zumunci da ita kuma ko ni ko kai yanzu ka kalli wayanka me a ciki akwai wani mutum mai kama da mai imani amma ba mai imani bane wanda ke tseda ma kanshi da hujja ne sai mutum ya ce maka kaga wayannan nawa akwai tafsirin malam Jafar gaba daya akwai tafsirin malam Abubakar Gumi gaba ki daya akwai karatun Umdatul Ahkam akwai littafi kaza littafi kaza yau shekara biyar akwai waɗannan a cikin wayansa amma bai taɓa samun awa ɗaya yanzu ya shiga ɗaki ya sa data saboda kawai ya saurari tafsirin nan da ya jiskace ko da ke in ma ka gaskace shi bai da bukatuwan data kawai yanzu bari in sa kaina kullum sai na ba da awa ɗaya in saurari tafsirin nan ko in ba da minti talatin in saurari karatun littafin kaza ko littafi kaza ko littafi kaza kawai na sa kaina ne tun daga babban malami na yanzu a tare da ni ba zai yi ba sai dai kullum ya rika ce maka waya na yake cike da tafsirai cike da hadisai cike da karatuttuka na malamai akwai malam wani akwai malam wani akwai muhadarar ma malam wani saminan da aka yi ma akwai shi a ciki amma taɓa yin wani samina a ƙasar saudiya akwai shi amma yaushe ka taɓa zama ka ji bai taɓa zama ba to da ka zama hujjatun alaika ya zama hujja a kanka ya zama hujja a kanka saboda ga babban malami a tare da kai amma baka tambaye shi ba baka tambaye shi ba baka zauna a gaban shi kai karatu ba akwai hasaran da ta wuce wannan jama'a to yana nan wani sai dai kawai ya ta mallakan sadabbin waya wa tazyinuha bi afdalil accessorat ya ta kalkalta wayan shi da irin wayannan accessories din irin kayayyaki wai da ake sassa ma waya ba fa shine maganan ba ba shine nagarta ba kawai kyale-kyale ne akan wannan abin da za a kyalkyalta waya Allah kaɗai san abin da za a kashe kyale-kyale da za a yi ma waya wannan ko waya jama'a da kuka sai sai a ka je kaga dan wani abu kawai an yi shi kaman wani hat hat ne an yi wani kaman kaza sai ka an ce maka dala ɗari uku da hamsin kawai in ka saya za ka manna ma waya ba yi da wani amfani sai dai kyale-kyale iyakanta kenan yace wa tuqamu mazadatun alaniya li aqamil jawalat mutamayyiza ina irin yadda gurin da aka samu kasuwa din nan kasuwa irin na yan kasuwa yan zamani sai a zo da abu sai a ce ga abu kaza wa zai siye shi dubu goma sai wani ya ce na siya dubu goma sai a ce to waye zai ƙara akan dubu goma sai wani ce na siya dubu sha biyar kawai ciniki ne na alfahari da ita to sai a samu sai a samu wata lamba special number namba ba namba wannan wanda yake namba ba ta ƙara maka kyau ba ta ƙara maka komi kawai sai a samu wata special number shine al-aqamil jawalat al-mutamayyiza special number sai a ce maka ga special number dubu ɗari biyar ne ana sai da number layi kenan kila naira ɗari biyu da biyu to ga wata special 0x0 2222222 special to yanzu waye zai sai ta dubu ɗari biyar kawai sai ‘yan golewa da ‘yan sharholiya in miƙe ƙafa ‘yan facaka wanda ba su san darajar ni'imar Allah ba sai wani ce shi ya saya dubu ɗari biyar sai a ce waye zai ƙara sai wani ce shi zai siya dubu ɗari bakwai wa zai ƙara har sai ya tashi miliyan biyu da rai abin da kai a unguwanku za ka sai ta naira ɗari biyu ɗari uku wani yana siyan ta naira miliyan ɗari miliyan biyu da rai don Allah akwai holewa da fata kan da wuce wannan ya ce wa tubaru to a lokacin ne sai a siyar da ita bi as'arin khayaliya da farashin da yake hankalinka wallahi ba zai ɗauka ba kai mutane mun kware gurin ketar haddin Allah da banna da almubazzaranci al'umma ta kware kuma duk al'umman da kace wannan yana gaya maka kasashen musulmi ne fa to me kake tsammani in ka zo irin kasashen mu da aka haɗu tsakankanin musulmi da wanda ba musulmi ba to me kake tsammani in ka je kasashen da yake kai wani lokaci ba kasashen kafiran sai su kan gado kun gani saboda akwai abubuwa da za ga kasashen kafirai ba su mai da hankali a kai amma kasashen musulmi cikinsu na rawa sai kaga cewa america ita ta fi mai da hankali akan harkar technology china ta fi mai da hankali akan harkar technology amma ko ya afirka fa ko mai da hankali akan kwallo kwallon nan falalanta ba dan kanyi bane yanzu mutum dai akwai wanda yake kafan shi kawai dala miliyan kaza ne in zai buga kwallo to kwallo dan Allah ka gaya mun wanda kwallo ta amfana amma su can suna can sun mai da hankali akan ƴaƴan su ta samun technology suna kere-kere da sana'a da sana'anta abubuwa shi yasa mun yi wani taro a fada mai martaba nan bai wuce wata biyu ba akan wata foundation da muke da ita Na'im Foundation foundation ne wacce take karantar da matasa sana'o'i tana dora su akan turba babban manufanta ta canza tunanin zaman banza da dogara da aikin gwamnati saboda masana sun ce aikin gwamnati nan duk shekara jami'o'i da polytechnics a najeriya suna fitar da ɗalibai sama da dubu ɗari bakwai amma guraben aikin yi a najeriya bai wuce dubu saba'in ba a duk shekara da haka dubu ɗari shida talatin ba su da aiki ba su da aiki to shi ne suke cewa hauka ne ka tsaya kana jiran abin da babu in akwai sai ka jira shi amma babu ne kwata-kwata to kana jiran mene kenan to shi ne aka yi wannan taro a fara mai martaba sarkin zazzau abin da sarki yake faɗi yake cewa kai tun da ake taro a masarautar zazzau ba a taɓa yin taro da ya tara masu ilimi manya-manyan profesoshi da daktoci kamar wannan taron ba ya faɗi wannan ƙarara to abin da ya faɗi da duk wani profesa akwai profesa wanda yake shine vice chancellor na na kansu yana wurin da dakta nan wanda yake shine rakta na nan poli duk suna wurin da waɗansu manya-manyan profesoshi abin da kowa in ya tashi yake faɗi shine duniya yau ta canza ba ne ka sani ba ne me ka iya wallahi duk abin da suke faɗi kenan professor shi ne ba dai su ne gogogon yan boko ba ni ko professor da muke tare da shi wanda shine jagoran wannan harkan tafiyan gaba ki daya za ka yi mamaki in na gaya maka irin zantuttukansa medical professor ne ba inda bai je ba a duniya amma idan muka zo muna magana da shi yana cewa kawai ƙasa ana ɓata lokaci a banza wai ana zuwa ana karanta wani chemistry ana zuwa ana karanta wani biology ɓata ma kai lokaci a banza ya ce mutane su ce su koyi sana'o'i kawai sai ya ɗauko wani hoton wani abu da ake yi a china a firamaren su nan gaya nan suna karfafan ɗalibansu ne akan yadda za su samu sana'o'i har shi ne shi mai martaba sarkin zazzau a fadar abin da yake cewa ya ce duk cikin kunan ya ce ga kunan profesoshin nan mun yi karatu a ingila mun yi karatu a amerika da daman mu nan don mun je amerika da ingila ya ce a ajujuwan mu galibi yan afirka ne suke cika ajujuwan ya ce amma su turawa fa suna can suna koyan sana'o'i ne ana neman ne yadda za a samar da technology amma karantawa ba mu a bamu da karatu amma aiki ba su suna aiki haka sarki ya dube su ya ce gaya nan haka ne ko ba haka bane duk suka yi ittifaki haka ya ce don haka ba wani maganin yanzu kai dan sarki ba ne ai yake faɗi yake ci mun koma kamar wani babin maganin sana'a ko yo wannan munasaba ce nake so inda matasan mu kowa kawai sai dai tunanin sabuwar waya bai ba ma zai abin da zai gina kanshi ba sai ce ‘ya'yana galibin su duk mata ne namiji ɗaya nake da shi ya ce amma wallahi kowace yarinya kafin in aurar da ita sai na karantar da ita wata sana'a ta ce ta koyi ɗinki ko ta koyi kaza ko ta koyi kaza ya ce ba wani maganar dan sarki ko dan wane ne ko dan wane ne kowa ya samu abin da zai rike kanshi kawai to a'a mu yanzu matasan mu ba sana'an amma kuma kowa yana neman ya samu jawwalat manya manya wanda ba ta mishi wani amfani wannan akwai tafiya na rashin kan gado na rashin hankali a ciki kuma mun gado ta ne daga magabatanmu wanda suka zama ‘yan almabazzaranci abin da ake yin shi dubu ɗaya dubu biyu sai ya bar garin nan zai je sai shi naira miliyan biyu a wani gari Allah ka shirya da mu ya ce abu na bakwai as-sayyarat wa zinatuha wa arqamu lawhatiha yace motoci da kyalekyalen motocin da lambobin namban mota wadi ya zama shi ma wai sai an rika kacaka a ciki sai an nuna ma talaka bai isa ba yace min suwar taraf al-muntashira fi mujtama'atina yace daga cikin hotuna da misalai irin na facaka da ke faruwa a cikin garuruwanmu a cikin societinmu ika tana ukasirin minar mutarafina li ahaddasa anwa'i sayyarat shine sai kaga wato yan facaka da yan holewa a cikin society mutum ya rika alfahari ko yana neman shi duk motan da ta fito sabuwa sai ya same ta sai ya siya wa tajdiduha sanawiyan duk shekara kuma sai an canza mota rannan muna mu'amala da muna alaka da wani a Kaduna ya nuna min wata mota ya ce ka ganta nan malam miliyan 65 ce na ce wannan mota ya ce miliyan nawa ya ce 65 sai ce me sai da motoci ne sai ce ka ganni da wata mota rana kaza na ce a ban lura ba ya ce naira miliyan ɗari biyu da hamsin ake sai da ita na ce a da Allah alhaji wani ka bari ya ce wallahi tallahi naira miliyan ɗari biyu da hamsin ake sai da ita na ce amma dai ai ba a siya ya ce to ko sati kaza da aka wuce na sai da wannan motar na naira miliyan ɗari biyu da hamsin da muke magana da wani amini na mutumin Abuja sai yake cewa ina gaya mishi na ce ga wani abin ban al'ajabi da na ce sai ya ce maka yanzu inda nake magana da kai nan inda zan tashi in leka window wallahi zan hango motocin nan guda biyu na wannan naira miliyan ɗari biyu da hamsin da ake maka magana ya ce da haka malam ka daina tunanin wai ba a sayan yan waɗannan motocin to wannan motan an saye ta kuma ba mamaki next year a ce modern ɗinta ta fito da haka yanzu wannan ta zama all modern za a sai sabuwar ne akwai haukan da ya wuce wannan hai ودفع مبالغ مبالغ مبالغ باهظة للحصول على أرقام لو الأرقام لوحات متميزة sannan in aka fi irin wannan motan kuma sai a ba da kuɗi mai ta tunani domin wai a samu lamban lamban wannan mota lamba kawai shi ma wani irin kuɗi ake kashewa a kai وقد أقيم في إحدى المدن الخليجية مزادا للوحات السيارات المتميزة yace a cikin garuruwan Khalij kasashen da wannan larabawan da nake magana akai yace an zo an yi irin wannan abin da nake cewa mazadat din irin a bude wani guri a ce ga nan ba ta mota wa zai siya akan kaza akan kaza ai ta kai yace to an yi wannan وتم إنفاق الملايين في هذا المزاد فقط yace sai da aka kai ga namban mota kawai an siye ta miliyoyin kuɗi a zama ɗaya kawai ga namban mota wa zai siya dubu ɗari biyar na siya wa zai ƙara na siya miliyan wa zai ƙara miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku namban mota kawai ana siyan ta dubu sha biyar dubu ashirin dubu talatin to yanzu ga wani ya siya ta naira miliyan uku yanzu wannan dan Allah idan ya ga talakawa suna jin haushin shi suna mishi Allah ya isa bai cancanci ai mishi wannan Allah ya isa ba misali na takwas al-mubalagha fi bana'il manazil wa ta'sisiha ko wa ta'sisuha wuce wuri wurin gini gini gida ko gidaje da kyalkyalta su a furnishing ɗinsu ya ce kasirin minar usari da dama daga cikin family ta ƙomu bi taghayyiri asasin manzili har bi shaklin dauriyin wa mustamir da dama akan samu family ya zamto akai akai shine bi shaklin dauriyin lokaci bayan lokaci akai akai suna canza kyale-kyalen gidan wa mustamir kuma tutur don haka lokaci ba lokaci da kujerun gidan da labulolin gidan da duk wani abin da ka sani na kyalekyalin gidan to za a canza fa ba'dul usari tughayyiru kull kullu sittati ashhur waɗansu familin duk bayan wata shida sai an canza kyalekyalin gida gabaki ɗaya gidan za a fita da abin da ke cikin gidan ai sabbin zubi wa ba'daha kullu sanatin wani gidan kuma duk shekara wa ba'daha kullu salasa sinin aw khamsin wadansu gidan bayan shekara uku uku wadansu bayan shekara biyar biyar kamun wata ka'ida ne aka fita cewa duk bayan shekara uku kayayyakin gidan nan gabaki ɗaya sun yi expire za a fitar da su bayan shekara biyar waɗansu gidan duk shekara ya ce hasaban ƙuduratul maliyya da kulle usara gwargwadon irin tattalin arzikin family to haka za ka ga sun samu kansu irin wannan bankaura wa amma tafannun fi zuqurfatil buyuti wa mal'uha bi anwa'i tarafi fa haddith wala haraja yace amma nau'i daban-daban na kyalkyalta gida da ƙawata gida da nau'o'in kayan sharholiya ya ce fa haddith wala haraj ka faɗa abin duk da ka ga dama kawai kai daidai wannan kamar wani karin magana ne a ce fa haddith wala haraj je ka faɗi kawai duk abin da ka faɗi ba damuwa ya ce fa tujlabu anwa'u zinati wa zukhrufati min ad-dakhil al-kharij ana odar kayayyakin kyale-kyale na zina wa zukurfa da kayayyakin kyale-kyale dai daga zukuruf zukuruf me zukuruf ba shi ne azurfa ba da kayan kyale-kyale to da kayan kyale-kyale da irin yadda ake kyalkyalta gida ana odansu ana shigo da su ko daga cikin gida ko daga waje sai ka ga an zo da manya-manyan motoci sun zo an sassauta kaya menene sai a ce maka wani bulo ne ake so a yi gini a gidan da shi bulo din ma daga kasashen waje aka yi odar bulo daga kasan waje aka yi odar wa unasun mutakhassisun fi hadha sha'an kuma sai an je an samo specialist mutakhassisun kawai su sun sun sun sun sani ne ƙwararru ne a fannin kera kaza da kaza da kaza waɗansu ma daga ƙasashen waje to da fa'ulahum amwalun li sana'ati decorant a ba su kuɗi mai yawa saboda decoration kuɗi mai yawa za a ba su kawai decoration din gidan zai yace laqad asbahat dawratul miyahi fi fukhamatiha ka annaha majalis yace ban daki shine dauratul miyan ban daki ya zamto saboda irin kiman da ya samu da daraja da alfarman da ya samu ban daki ya zama kaman wani majalis kaman nan ne fadar mai gidan ban daki kawai fahama ya zama fahama fakama wani irin kamun a cikin wani babban mai mulki din nan to yanzu ga ban daki wai ban daki ana zuwa bacci ne ko ana zuwa mitin a ka'ida duk wanda ka gashi ga ban daki lalura ta karshe ta kai shi laluran da yake ba ma ya san a cikin yanayi wane ne zai so yana sawo mutane suna ji to abin da ke kai mutum bayi kenan abin da ke kai mutum bayi kenan don haka zuwa bayi duk wanda ka ga ya shiga bayi lalura ce ta ƙarshe ba shi da yadda zai wai wannan ban ɗakin dandalin shi ya damu wai yanzu ta kai ga ta zama ban ɗakin tana ban ɗaki yana da matsayi da kima da girma kai ka ce kamun wani fadan mai martaba ne amma ban ɗaki tuzayyan bilfusaifisa'i ana ƙyalƙyalta ana ƙawata banɗaki da alfusaifisa ne alfusaifisa ina irin ina irin abin nan ɗin nan da ake kiran shi gilashi ko kuma ka ce tais yawa tais kawai tais tiles yanzu an je an kawata shi da tiles warruham da irin marbles din nan irin duwatsun nan masu alfarma wasajajin mu'ashik da irin abin nan zajaj madubi al-mu'ashik madubi mu'ashik shine ina irin yadda zaka je ka ga manya-manyan gine-ginen nan an sa wani gilashi wani lokaci gilashin yana da yanayi daban-daban ko dai kasance pieces ne kamun a ce kila an zana an zana giwa amma daidai can shine kaf daidai nan shine bindin daidai nan shine kaza sai a zo sai a hada can ja can baki can kaza can kaza ko kuma kawai gilashi ne an mishi kyale-kyale can blue can green can kun gane amma abin ban takaici har a masallacin maka da madina akwai irin wannan me amfani shi ka gaya me amfanin wannan a masallaci akwai amfani zai shagaltar da masallata shi ɗan zai zo ya tsaya a wurin wani ana sallah ba ta wannan yake yi ba shi yasa bid'a ce kyalkyalta masallaci bid'a ce yana daga cikin bid'o'i da masallaci a sanya mishi launi daban-daban da blue da green da red da waye wallahi bid'a ce manzon Allah ya tsawatar ya kidaya wannan cikin alamomin tashin alkiyama sayyidina Umar ya tsawatar da gwamnonin shi kar su irin wannan bid'a alhamdulillah wannan masallacin namu ai ba wannan bid'an ko zalika fadlullahi yutihi man yasha alhamdulillah amma bid'o'i ne ka je wani masallaci sai ka je gaban liman ka ga an rubuta wata ayatul kursi kawai kana sallah kana ta kallon yadda za ka karanta ina ne lamun ɗin can ta fito ina ne ha'un duk an kewaye masallaci da ayoyi Allahu la ilaha illa kad ja'akum inna atainaka duk an kike duk bid'o'i ne ba su da asali to yanzu ka ga kele-kele na duniya yanzu ga shi har an kai shi masallaci wa ghairul mu'ashiq da kuma nau'o'in dai gilafai na alfarma wanda yake ba masu irin wannan kele-kelen ba wannan misali ne daga cikin misalan holewa da shaholiya da antaras bari mu ƙara guda ɗaya sai mu tsaya a kansa na tara almubalagha fi istikhdam alqadam surfafawa da wuce wuri wurin samun yan aiki samun yan aiki yace lam yaqud al-amru muqtasiran ala wujudi khadimatin muayyana خادمة لم يعد لم يعد الأمر مقتصرا على وجود خادمة تعين تعين يقول تعين ربة المنزل على أمورها wai abin bai tsaya kawai akan a samo mai aiki wacce za ta rika taimaka ma uwar gida akan al'amuran gida ba abin yanzu ya wuce nan bal asbahat hunaka khadimatun wai yanzu abin ya koma sai a nemo masu hidima da yawa mutakhassisatun waɗanda suke specialist shi ne mutakhassisatun wato waɗansu ƙwararru a kowane fanni ya ce fahadimatun littanzif ita wannan ƙwararriya ne kawai wurin iya tsaftace gida bata isa ba sai an nemo wata mai aikin wa ukhra li tadkhi ita kuma wannan kwararriya ce wurin girki bata isa ba wa salifatun lil i'tina'i bil atfal ta ukun kuma kawai ita wai ta kware ne wurin iya kula da yara wa hunaka lil bustani al mas'ul an inayat bi ashjar al hadiqati akwai wani ma'aikacin shi kuma yanzu wannan kawai bustani ne shi mai kula da harkokin fulawa ne da ganyayyakin gidan shi aikinsa kenan walhari sannan kuma ga mai gadi wasa'iq ga direba kai wa qad yakunu li kulli fardin min afrad al-a'ila sa'iq to tsaban almabazzaranci da holewa kana iya ganin kowane yaro a gidan ma an ba shi direbansa. ‘Yan firamare ga direbansu, ‘yan secondary ga direbansu, uwar gida ga direbanta, mai gida ga direbansa. Kowane mutum a gidan an ba shi nashi direba. Wannan fa malam ba ko yana gaya maka wai abin da kawai tunanin shi hararu mishi bane. Abubuwan da yake rayuwa a ciki ne ya sani a ƙasashen musulmi. kasashen larabawa a matsayin shi na malami balarabi wanda yake rayuwa a cikin ƙasar musulmi yana gaya maka abubuwan da ya sani ba wai yana gaya maka abubuwan da aka ce yana faruwa a ƙasashen kafirai bai sai ce kai wa fi ba'dil manazil a waɗansu gidajen ma yakunu adadul khadamat wal amilin akthar min adadi afrad al usra ma'aikatan gidan sun fi gidan yawa kamin yanzu wancan gidan da muka ce akwai mai aiki kawai na tsaftace gida ba ɗaya ba ga na biyu mai girki ga na uku mai kula da yara ga na hudu mai kula da ganyayyaki ga mai gaji ga direba ba ma'aikata shida ba to kila gidan daga mai gidan sai uwar gida sai ya'ya uku da mai gidan da mutanen gidan duka su su biyar ne amma ma'aikatan gidan kuma su shida akwai albabazzarancin da ya wuce wannan akwai banna da shagoliyar da ta wuce wannan jama'a to yanzu wannan munan din mu talakawa ne wallahi duk waɗannan abubuwan da kake jin ana gaya maka wallahi duk akwai su a ƙasan Allah ka shirya tattab mu dakata a nan abubuwan ba su da daɗin ji so in baka gane misalai na ataraf sharholiya da kecere ni da holewa da miƙe ƙafa cikin ni'imomin duniya da fashaka ba to waɗannan misalai ne malam ke ta kawo maka na waɗannan abubuwa kuma al'umman mu ta yi nisa a ciki alhamdulillah kai yanzu talaka ne kai baka ma san yadda ake yin waɗannan ba to shikenan Allah ya hutar da kai amma ba mamaki gobe za ka kai don ba mamaki gobe kai dan gwata ne ko dan tata ne ko ba mamaki gobe kai dan gwata ne ko dan tata to ka dai ji duk nau'o'in banna ne halakaku taɓaɓɓu ne ‘yan wuta ne ke irin wannan nau'o'in facaka da haka ‘yan uwa sai mun zauna mun nasu mun nasu sosai mu kalli abubuwan nan da idan basira duk yadda kai ga fashakar ka aka faɗe ka yau wallahi tallahi gobe ba za a faɗe ka ba sai dai a faɗi wani sai dai a faɗi wani duk yadda kai ga shaɓa kwalliya da wane ne iyakanka dai a bakin mutane ce ka aiwa ne na caɓa kwalliya to bayan wannan sai a hana ka ciwo sai su hana ka mutuwa sai su hana Allah ya maka hisabi iyakar ka kawo a bakin mutane ne ba iyakar ka kenan ba abin da ya wuce wani to sai mun yi takasan sai mun yi takasan ka hutar da zuciyarka ka hutar da al'umma ka ɗauki rayuwa kawai rayuwa komi ya tafi akan asalin abin yadda yake biki za ka yi ka samu wata dama ne ka samu wata wani ofis ne ka sami menene komi ka gudanar da rayuwarka kawai a al'adance rayuwar da yake ita ce kamar inda ake cewa normal zurfafawa da kirkiro ma kai waɗansu abubuwa azartar da rai kuma ba za su hana ka ciwo ba ‘yan facaka da yawa a ƙasan nan, sai ka ji an ce maka ba lafiya, sai ka ji an ce maka an tafi ƙasan kaza, an tafi Ingila, an tafi kaza. Zuwa gobe sai ka ji an dawo an ce maka to, janazan shi dai za a yi janazan shi bayan sallan azahar. Ko ba a sami irin wannan ba, a garin nan mun shaida irin waɗannan wanda yake su darajarsa na arziki ya wuce garin nan ya wuce jihar nan ya wuce ƙasan nan duniya ne ta san da zaman mun sami irin amma wallahi an zo za a yi sallan janaza mutane sun ƙi yin sallan janaza wannan ba fa goyi aka yi sha a fadin sarkin zazzawa kai sai da aka ji ana roƙon don Allah jama'a ku zo a ɗan yi sahu sai wane ya zille cin wane ya zille cin wane ya zille cin ina kuɗi zama banza kuma duk abin da aka tarin kuma sai Allah ya yi hisabi a kai ko ko zai hana Allah ya hisabi a kai Allah ya hisabi a kai amma irin wannan kudin kai mai da shi ba za ce maka wai duk kasan da ka je a duniya kana da albashi duk kasan da ka je kana da albashi to ina masallatan da ka gina a'a ba mu san wani masallaci da ya gina ba ina makarantun da ya gina bai gina ba ina ɗaliban da ya ɗauki nauyi ba a gina ba ina firamare school ɗin da ya gyaggyara na garinsu da firamare ɗin da ya yi bai gyara ba ina iyayen shi da dangin shi da suke cikin halin talauci da rashin a suna nan inda ya tafi ɗin nan haka ya je kamar zuwan zomo suna cikin talakawa ya tafi haka nan kuma suna talakawa ya dawo da haka bai taimaki addini ba bai taimaki al'umma ba bai zumuncin shi ba bai kani ba sai dai tabautan kuɗi ya tabauta ya wahalar da gangan cikin shi a banza kuma duk wannan din duk ƙasashen duniya bai hana kuma a je a kamu da ciwo daga nan ai ciwon kuma kuɗin ya kasa magance ciwon kuma a mutu kuɗin ya kasa magance mutuwan ba to daga lokacin nan kuma an koma wofi lokacin nan kuma sai dai a ci sakamakon abin da aka yi in khairan fa khairan in sharran fa sharran Allah ka shirin da mu abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk